بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعد الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم بارك فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba zaman farko a gurguje mun ɗan yi muƙaddima dangane da shi kansa amirar mu'mini da kuma a gurguje ainihin zaluntar amirar mu'mini da aka yi to muka ce a gurguje za mu wuri wannan za mu je magana ta gaba zulam ɗin amirar mu'minin a gurguje a gurguje mun yi ko mun ce mun kawai mun faɗi suna ne muka ce aka bi shi da da jamal da siffin da naharwa to wanda amirun ne ke nuna kosawansa da wannan rayuwa da kuma ainihin bana ce gimsuwansa ran ce raurayen gunduransa da wannan rayuwa da kuma kosawansa da shauƙinsa ya zuwa ga riskan manzo sallallahu alaihi wa ne ne yana cewa imam yana nuna gundura da rayuwa yana tuna sahabbansa da waɗanda suka wuce yana cewa ma darra ihwanana alladhina sabaqat dima'uhum bisifin an yi alla yakunu al-yawma ahya yusibuna al-qisas wa yashfaquna al-radak qad wallahi law kullaha qawfahum wujuhahum wa ahlahum darul amni ba'da khawfin yace ainihin yan uwan wanda a shekar da jini nan su a sifin ba abin da ya cutar da su na cewa na rashin kasantuwan da rashin kasantuwan su da mu bai cutar da su da komai ba sun huta da shan shan gurbataccen ruwa da shan wahala za ka tsandori da wahalar rayuwa sun huta da wahalar rayuwa sun riski ubangijinsu ya cika masa ladar da ke su sun ya saukar da su muhallin aminci daga tsoro in ce ya ce aina ihwa ne allafi na rake bulgari ka wa ranar alhaq ina yan uwana wanda suka bi tafarki suka bi hanya suka shuni akan gaskiya aina amma wa aina min tiha malik bin tiha bin malik wa aina dhu shahadatayn wa aina نظراء من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية da barkusihim ilar fajar sannan ya bayan ya wannan ina ina ina suwa da ina suwa da ina ammar ina ibni tihad ina zu shahadatai ina kuma wa'anda suka fafata da su sun- sun- sun- sun huta da wannan rayuwa sun bar wahalolin da ke nan sun koma ainihin eh, ai- ai- su- sun koma ra- ra- ra- rayuwa an kira su zuwa jihadi sun a- sun ansa sun yi raya sunna sun matar da bida sun aminta da inda suka koma sannan ya kira da sautinsa a bayan al-jihad al-jihad sannan sai ce to yau zan tattara runduna wanda ke da bukatan ya tafi bismillah aka ce a lokacin ya ya haɗa da runduna mutum dubu goma ga hussein qais bin sa'ad hussein alaihi salam ke qais bin sa'ad mutum dubu goma abi abi ayyub ah, al'ansari dubu goma da sauransu da sauransu ya ya ya ya tattara runduna yana nufin komawa ai, koma yakin siffin ne to a daidai wannan lokacin ne wannan abu ya auku ana cewa lokaci daidai lokacin da ya zama al'umma sun raja'a akan aje a sake karo na biyu wanda yake da an ji an sake siffin na biyu ka tabbatar mu awaya ba zai ba zai sha ba. tun da wancan ainihin ya sha da yaudara ne ya sha da yaudara ne ta hanyar daga alƙur'ani kuma tun da ya tabbata yaudara ne aka koma wannan karon lalle ba kuma mutum sake wata sa- sabuwar yaudara ne to a daidai lokacin ne ibn muljam ya aika aika da aikata yakin da shi shi lokacin shi ma'auya yana cikin tsoro bai sa abin da zai yi. ya san ko ya kira jama'a kan aji yaki ba su so. yana ɗin wayar abin yi a kira mutane ya san ba su so. kuma ya san ba su so sake mashi yaki sun ga wancan sun ga abin da kawai sai yana cikin wannan hali sai ga labari ya zo masa wanda ya ji daɗin labari cewa ga abin da ya faru da abin da a daren sha tara ga watan ramadan amirul mu'minin rannan yana gidan diyarsa ummu kulthum a wajen ta yi buɗe baki ta gan- ta gabato masa da sufura da da kursi biyu na hubs na sha'ir sannan kuma da akushi akwai nono akwai gishiri an zuba gishiri daban da nono daban akwai dan abin da aka dan zuba gishiri ko kira a tasa sun kuma aka sa wani akushi aka sa nono aka kawo masa gurasa fara biyu na sha'ir don gurasar sha'ir shi ya bi haram da ya gama sallah ya zo zai buɗe baki sai ya dubi abin da aka aje masa a jirgin buɗe baki ɗin, sai da ya kuka kukan ko mai tsanani wanda murya ta fito ya ce ya ɗaya ɗayata za ki ba babanki eh, miya biyu don abin da ake shan idan shi ne abin da aka haɗa a ci abinci ko ma menene saboda haka in za a ci wani gurasa da nono nonon ya zama miya saboda da shi aka abin ya ɗan taushi taushi in ma za a dangwala a ruwa ne mai sukari to shi ma ya zama miya ma'anan idan abin da aka haɗa da abinci a ci haka ma inda a dangwala yaji a dangwala a sami a- ya gogora sa a dangwala a daji a yaji a cikin yaji a ce to shi ma yajin ya zama sunan samiya idan tun da yana taimakawa ne to s- ita abin da ta kama shi nono da gishiri to shi ne sai mai kuka ya ce ya ke ɗiyata za za ki gabatar ma babanki da eh, idamai abin- a- a- abinci guda a sufura guda ya ce kina son tsayuwa na gobe kiyama a gaba ga Allah ya tsawo ranar kiyama To, wanda wanda- wanda- wanda za a in zai daɗe kenan yana ta amsa tambayoyi ya ce ya ɗiyata wanda abincinsa ya daɗaɗa abin shansa ya daɗaɗa abin sa sufuransa ya ya taushe to zai daɗe a yana tsaye gaba ga Allah ranar kiyama sai umarci ɗaya su ta cire ɗaya daga cikin miyoyin nan guda biyu so sai ta cire nonon ɗin to sai ya- ya ci gurasansa da gishiri sannan aminu bin ya ci bayan ya yi buɗe baki kenan ya ci gaba da ya ci gaba da sallah ya hamdala da Allah ya miki ya sallah bai wuce ba yana tsaye yana su rukuku yana sujada yana tadarruki ga ubangijinsa kuma yakan yi- yana yawan shige da fice yana cikin ɗaki sai ya fito waje sai ya nufi sama sai kuma ya komo sannan wani lokaci kan ɗan gida kaɗan haka sai wani lokaci ɗan kwaɗin gida haka sai ya farka kirgi yana shafa fuskarsa da tuba sannan ya miƙe yana cewa allahumma barak li fi liqa'ik allah kai maka barka ga wani kai kuma na yana yawan ya faɗi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil sannan ya yi sallah har dare dare ya tsara sannan ya zauna yana taƙibi to sannan irin a zaune haka bacci ya ɗan kwashe shi sannan ya farka daga bacci sai ya ce ma umu kursu da sauran 'ya'yansa a wannan dare na yi mafarki ina son ba ku labarin abin da na gani suka ce mene ka gani ya ce a wannan sa'a na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a bacci na yana ce da ni ya abul hasan innaka qadimun ilaina an qarib ya abul hasan ka ka kusa zuwa wajen mu yajiu ilayka ashqaha wa yahdhu shaybataka min damas a shekarun wanda kowane shakawar mutane zai zo ya jika furfuran gemunka da jininka wa ana wallahi mushtaqun ilayka ni kuma ina tsananin leƙenka na kusa ka so wa innaka indana fi fil ashratil akhir min shahr ramadan to ka za ka zo wajen mu a goma karshe na watan ramadan fa halumma ilaina wa ma indana khairul laka wa abqa kai ka zo ka zo ka zo a gare mu abin da yake wajen mu ya fi maka alkhairi ya fi wanzu da suka ji wannan zance na sai suka shiga kuka sun san cewa wannan goma ƙarshe kuma rannan daren sha tara ne kaga kaga goma ƙarshe an kusa shiga goma ƙarshe daga daren daga daren ishirin da ɗaya ke an shiga goma ƙarshe ya gashi kuma an ce musu ba da jimawa ba sai suka shiga kuka suna da da- da- da- da murya wadda ke fitowa sosai sannan sai bibe su ya ji- ya ya- ya yi musu ishara da cewa ya ya gama da su allah sai shi sannan ya- ya gabato yana musu wasiya yana umurtan su da alkhairi yana hana su shawar shi bi kaza ku bar kaza ku bar. to halin imam a wannan dare da kuma ah, damuwan da sai da umar musul ta shiga ta ce baba na bai gushe ba a wannan dare tsakanin tsayuwa da rukuku da sujada sai kuma lokaci sai fito ya ɗaga fuskarsa sama yanzu wuri taurari sannan sai ya ce wallahi ma ka zubta wala ka zuri wa inna halla ya zubta da jirgin ce wallahi ba- ban karya ba ba a yi man karya ba wannan ne daren da aka yi ma alkawari Ban- ma'ana ban karya ba lalle wa kamar ibn da faɗa shi ba a yi man karya ba wanda ya gama da bai wato manzo Allah ya gama sa in yi dubi taurari yana gane shi wa lalle wannan daren to yana kuma yawan faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi aliyil shi ummu kulsum tace ya daga shi cikin wannan hali daga istirja'i sai haular yana kuma yawan zikiri da istighfari sai yana sai ni ma ban yi bacci ba wannan dara ina ina ina ina zaune ina halin ganin halin da yake ciki na ce ya baba na me yasa na ganka a wannan daren ko na kwanta ba kai ba ya ce ya ɗiyata ajali ya kusa Bu- buri ya kawo ya yi mukulsum sai ta yi kuka ta ce ya baba ya ya ganin kana nun- nuna alama kamar wannan daren ne da ya tafiya sai ce ya ɗiyata karki kuka ba abinda na gaya miki abinda manzo Allah ya maka korinsa sannan ya koma abinda ya saba yi na sallah da addu'a da kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to can dare ya kusa kai karshe ya tashi ya kyautata alwala ya sa tufa domin ya fita gida a gidan akwai wasu um, wa- wasu irin tsuntsaye yanzu mutanen suna da su da yawa suna kiwon su su kai sun yi kama da agwagi ga su nan iri iri suna da su da biki iri iri akwai irin su ana ce musu ah, owls yanzu na ga mutanen masu suna kiran su sun- sunan iri shi su ce ai wannan geese ne." to yeast iri iri ne haka da yake akwai sun yi karu duk dole iyali ɗaya ne da agwaki amma wasu sun ɗan fi zama kiwon su lafiya lau don waɗansu agwaki suka suka rika ɗan yin kazanta wasu kuma nasu ba su ba su da kazanta sosai to shi ke na ɗaya ne yau ko irin wa'annan abu bari ce musu agwaki ba agwaki wasu tsuntsaye tsuntsaye tsuntsayen gida wanda aka ba shi aka ba dan uwana Hassan ji dan uku su an ba dan uwana Hassan kyautar wa'annan tsuntsaye yayin da ya sauko suka sai suka shiga kururuwa a fuskarsa suna buge-bugen fukuki kuka su sai a imam alaihi salam sai ya ce masu la ilaha illallah sawa'in ta tabu harawa wa fi galati gadan yin harin kadawo sai ce la ila illallah wa'annan sawa'i yan koke koke na wa'i kuma shi ne wannan na kukan mutuwa asalar ake ce mishi kuma niya wato ainihin yanzu in kuna dan kararraki bayan nan kuma sai koke koke mutuwa gobe hukunci a riga ya bayyana da ya zo wajen kofa domin ya fita ya buɗe ƙofa sai ƙofar ya kama rigarsa nan an ce mizar hikimarin sukan ɗora mafi ce mishi gyauto da hausa to bari mu ce rigarin ya fi ya fi mana ma sai sai ƙofa ya kama rigar sai imam alaihi sai fizgin rigar da ƙarfi wato wannan ishara da cewa so in nan tsuntsaye sun shiga kuruwa suna kokarin suna bubuge buge cewa kada ya fita sai ce ai an gama kuma da zai fita ɗaure shi kuma ya rike riga ya kama fiziki da ƙarfi yana yana cewa shidul hayazi ka hayazi maka da mutu fa inna mutu laƙiƙa wannan kamar waƙe ne akan yi da s- da ma'anan abin da amir ya faɗa ba lalai shi waƙe ne wala ta ji za a mina da mutu idan halla binadika kama alhakar daharu ka zalikar daharu yulkika sannan ya ce allahumma barik li fil mu allahumma barik li fi da ka'ika sannan ummu kulsum ta ce sai na biyo shi ba ina tafiya bayan shi sai na ji shi yana cewa wa gaufa wa sai sai na ji shi yana- sai sai- sai- sai na ji shi yana cewa yana yana faɗin wannan kalma kalmomin ba wa gaufa ita ta fita daga ya ce allahumma barik li fil mu allahumma barik li fi da ka'ika Allah kai mu ka sa ma albarka na tuwa ka ba ka sa ma albarka a gamuwa da kai to sai ita kuma sai ta ce wa gaufa ya abata alakar tan'ana nafsaka mun zurbe ne kana ya kai gaufa kamar ta kira taimako wa ba zai taimaka min ya ba ba na kana ta magana da ya kai wula ka ta wannan da to sannan sai ita sai da umar kursum sai ta ce sai na je wajen dan uwana hasa sai na ce ya dan uwana baban ka ya fita ba cikin wannan dare kuma ga daga shi duku-dukun je ka ka same shi sai hassan dan ali alaihi salam ya tashi bi shi sai ya ya riske shi kafin ya je ya shiga masallaci ya ce ya baba na mai fito daga cikin wannan wannan sa'a so alhali saura fulusin dare wato wani marka ba can ƙarshen dare nake an daraba dare uku daren farkon sulusin ƙarshe ƙarshe ya mai fita ya ce ya masoyina ya nutsuwan idanuna na fito ne saboda abinda na gani a wannan dare a mafarki sannan sai ba shi labarin abin da gani sannan shi sannan ce mai imam Ali, na na gamar da kai da haƙƙi na akan kafa koma gida Ba zai yi sai koma gida ɗin tun da ya ce na gamar da kai da haƙƙi na akan ka koma gida ɗalibin sai ya fito ya ya umarce shi ya koma sai ya dawo sai ga ita wasu kuma kusa tana kofar ɗaki gidan sai ta ga ya dawo ni faru ta ce ya ya ga mata ta ya ce dawo ya gaban da ni da hakinsa sai ma mai shiga masallaci ya yi sallah da ba shiga sai dai sai dai sallah wala sannan sai ya hau hasumiya da ake kiransa ya sa ya tsansa sababa guda biyu a kunnuwansa ya dan gyara murya sannan ya ya kira sallah duk ku ba gidan da muryarsa ba ta shiga ba a kiransa sannan ya sauko daga wurin kiran sallah yana tasbihi da takbisi da kabbara yana yawan salati da ga annabi sallallahu alaihi wa sannan ya je tashi masu bacci a masallaci yana mutane wani suna ta shararan bacci Ba- Allah ya ga falulu Allah ya wada su daidai wannan da- daren ramadan wani yana shararan bacci jiya ta tashi na ce musu "Ah, as-sala ya rahmukallah um ila salah al-maktub ku tashi lokacin sallah ya rahmukallah sannan ya sai na ita karanta masa inna salata tana ana tashi a wal munkar to imam bai bushe bai tashi je wajen wannan ya tashi shi shi tashi ya munkar um ila salatu tashi kai sallar farada inna salata ka tana ana tashi a wal munkar to har ya zo kan ibn murjam shi shi kuma yana bacci ya rubuta ciki ya koyi takobinsa a rigarsa sai imamu ya ce da shi kai wannan tashi daga baccinka kana me yasa kake irin ba- ba- baccin da Allah baya so wannan baccin shekan ke baccin yan wuta bacci da bacci baccin shekan baccin yan wuta yana da kyau a ƙara ma yara tarbiyya su daina kwanciyar da ciki mu mu mutum ya yi da abin shi ne daina irin wannan bacci sai ya sana imamin ce shi kana niyyar aikata wani abu wanda sama gab take da ta kece ƙasa ma kamar ta dare duwatsu su gurgurguje saboda wani aikin da kake so kage in kuma na ga dama ina iya ba gaya maka abin da ka ɓoye a cikin tubanka صلوات
sai amirar mu'minina ya miƙe yana sallah a mihrabi yana tsawaita rukuku da sujada a ruwayoyi a wannan ruwaya kamar wannan littafin da ke gabana wanda nukan karanta mana ya nuna amirul mu'minina yana nafila amma a ruwayoyi daban-daban sun nuna lalle an kabbara sallar su baki kuma a sallar su baki domin akwai ruwayan imam a hassan alaihi salam yake cewa ainihin dago wannan da zan yi daga ruku'u sai na ga mal na takobi wato ya jira shi shi wannan mugun bawa din ya jira irin amin- ya- ya ya laɓe ya laɓe Don amma masallaci akwai abin da ake ce masa mihrabi mihrabi shine yakan kasance wani yadda ka ko gini ne amma galiban su a wani lokacin su ba kamar yadda mutanen mun nan sukan yi da zoba gini su nan mutanen mu sukan zoba ginin kansa a lokacin su galiba ba akan zoba ginin gini yakan zama a miƙe ne ta fuskacin alƙibla amma sai a sa wa'yansu al'amudai ko na katako ko na abin da sai nuna daidai inda- inda ƙibla yake to yakan zama wani lokaci ginshiƙai da gini wani lokaci yakan zama kuma an yi na katako ne ana ce masa mihrabi daidai inda liman yake saboda haka idan in- tun da ana yi a cikin masallacin ne ba ta waje ba. saboda haka mutum zai iya laɗewa a bayan shi to irin a nan ne ibn marjam ya je ya laɗe to kuma aka zo aka yi sahu a bisa ruwaya wanda ban da aka amince da wannan ruwaya cewa ainihin sallar su bahi domin a gona ruwaya an ce sallar na kada ne wato kafin sallar su bahi amma ya fi kuma tun da shi ma masa ce na mun ɗauko daga ruku kenan sai na ga mal wanda yake nufin ainihin ya bari sai da ya sai da ya sujada ya biya ya jira shi ya raka an farko ya kammala to sai da ya jira shi sai da ya ga ya yi raka'a ta biyu ya sujada raka'a ta biyu sai da ya bashi ya shiga sujada ta farko a raka'a ta biyu to fadda ya imam ya ɗago ɗago daga sujada sujadar farko din nan kun ga daga sujadar farko sai sujadar farko yana dagowa sai wannan alallan ya gabato ya ko daga takobinsa ya ko tsara a kan amurci aiwa imama wa alwa aliya wa nazuma wanda ya tsara masa sai aka ji imam ya ce fustu wa rabbil ka'aba na na rabauta ne nasara na rantse da ubangijin ka'aba na tsira wato ne nasara sai imam ya daga fuskarsa yana cewa ya- ya ya miƙe ce bismillah wa billah wa ala millati rasulullah sannan ya ce fustu wa rabbil ka'aba hada ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu sannan ya faɗi da ƙarfi ce ibn muljam ya kashe ni ibn yahudi ya kashe ni ina mutane suke ne kar ya kar ya tsere mu to sannan sai mutane nan da nan aka aka aka aka yi dafi aka rurrufe ƙofofin masallaci ko ta ko'ina kuma aka ji ainihin rukuruwa na mala'iku a sama kuma iska baka ta mai duhu ta buga sannan sai aka ji murya na cewa ta hamman ta haddamar wallahi arkanul huda والأمصر والله أعلام التقى وانفصحت والله القروة الوثقى قتل ابن عمي محمد المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الاوصياء قتله اشقى الاشقياء da karfi aka ji wannan murya kowa wanda ke kufa ya ji wannan murya a ruwaya an ce muryar nan na jibril jibril alaihi salam shine ke faɗi wannan tahaddamat wallahi arkanu wala an an an rusa rukunnan shari'a an bice wallahi an bice alamin takawa an tsunke urwatar rizqa lam yasamara an kashe dan amin mustapha an kashe wasiyi mujtaba an kashe ali al-murtaba wallahi an kashe sayyidul ausiyar shugaban wasiye ashkal ashkiya wato tsinannin tsinannin shi ya kashe shi akwai cikin ruwaya wanda ta a cikin ruwayan ama akwai su da ruwaya da ya ce cikin muryar da aka ji an ce قتل خير خلق الله بعد رسول الله to har ma dan taimiya ya kawo wannan ya ce isnadin ya inganta la tabbas isnadin ya inganta cewa su mutane sun ji wannan murya amma a ruwayan ama sun ce wai hasan ne ya faɗa amma jibril to suke na sai ce wannan magana ya inganta min haisul isnad cewa lalle an yanke na cewa kotila khairu khalqillahi ba'da rasulih sai ce to amma matanin da da walakin a matanin saboda wai imanin wannan al'umma da cewa wani da wani su suka fi daraja baya ga annabi wai ya fi imanin su da sira'i da mizani to ban sani shi addini ainihin al'umma ne ta kan haɗu ta ittifaki akan abin da ta yi imani da shi ko kuwa ana sanar da ita abin da ta yi imani da shi ana wahayi ne an yi mitin ne aka ce gobe kiyama akwai siraɗi malam wani ya ce akwai siraɗi wani wani ce ina ganin eh ya kamata ya zama akwai shi wani malam sai aka ce eh to tun da zai malamai duk sun ce akwai siraɗi mun yadda akwai to akwai mizani sai a ce eh wani ce kai ba wani suke ne wannan kuma ce ina ganin akwai sai a ce ai malamai da sun ce to ana tsayuwa akwai tsayuwa gobe kyama da hisabi haka ne ake samun imani ko ko imanin abu wannan mutakarar ɗin wahayi an aiko yawa saboda haka ainihin ba wannan wannan wannan na kuma bayani yadda su sukan kafa hujja ne da abin da bai zama hujja ba in su ayi mutane haka suka yarda yadda mutane da abu ba shi ne ya mai shi daidai ba domin ga ga waɗansu mutane sun sun yi adadin su ya a yanzu ma a doron ƙasa ya hawar miliyan dubu biyu suna itikadin ubangiji yana da ɗan ba sai a ce ya tun da haka ne ya zama yana da ɗan bako idan mutane da yawa suka yi itifaki akan haka sai ya zama haka to shi kenan ana yi halin wato kenan duk ya inganta a wajen su ne cewa daga cikin abin da aka ji kutila khairu khalqillahi ba'da rasulillah wanda anan da nake karanta bai kawo ba wanda kuma wannan mai magana shine jibril alaihi salam ci ainihin تهدمت والله أركان الهدى انتمست والله أعلام التقى انفصمت والله وروة الوثقى قتل ابن عمي محمد المصطفى قتل الوسيل المجتبى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الأوسط jin haka nan wannan murya duk duk kufa duk sun ji wannan murya kamar sama kamar sama ke magana ba zai wuce kamar yanzu ka ce an sa mukabbara ta sau abin da ke kan ba murya a yi magana domin in nas- in- in ka sa loudspeaker ka kan ba murya ainihin wani wuri zai- kamar ka kira sallah ko wani wani wuri sai a ji wani ba a ji ba amma wannan an ji tamkar sama ke magana saboda maganar jibra'il kowa ya ji saman ne kawai ta ta amsa to yayin da sa- hassan da hussein suka ji sautin jibril da kuma kururuwan mutane sai suka fito su biyun nan zuwa masallaci sai ga mutane suna take suna ta kuruwa suna wa imama wa aliya wa sayyida ana ta kuka ana dukan kai da fuska ana wa wa wa imama da da ma da za mu yi tare da su wa imama wa aliya wa sayyida wa imama wa aliya wa sayyida haka nan jama'a suke ta jama'a to su jin haka nan sai su ma hasan da sai su suka shiga wa abata wa aliya law laitul mautu adama nan haya suna wa baba wa wa baba mu ina ma mutuwa ta dauke muka in ji hasan da sai yayin da suka shiga masallaci su su- ma- ma- masallaci suka ga babansu a wannan hali suka yi kuka kuka mai tsanani to sai suka samu an mutane suna ɗaure mikin amirar mumini yayin da il- idansa ya duba ya ga hassan sai ce shi shi ya- ya- ya sallah da mutane wannan wannan ruwaya kamar da nace ko ruwayoyi ne daban-daban A- a ruwayan farko ita malam amirul mumini ya kammala sallarsa amma an ka ɗauka a ruwayan cewa yana nafila ne abin ya auku to duk masu cewa yana na fila ne ba wasu ce a mihrabi ba ne sun ce ibn wani ya maki ne a bayan al'amudi to amma wanda ce mihrabi ne ainihin ana sallar da sai ce a wannan ruwa sai ce ya yi umarci imam hassan ya sallah da mutane sai ya gabata ya sallah da mutane shi kuma amir mu'minin ne ya sallah bisa imani imani imani nune yana zaune yana sha'arar jini kamar yadda ce muku wannan ruwayan kenan amma fiye da cewa lallai imam shi ya ba da sallar su bayan kuma duk da an sare shi an kammala sallar da sauri a kai sallar saboda haka ba zai wuce ce eh, ibn muljam ya kashe ni ba duk da yana sallah ya ce ku kama shi amma su jama'a sun tabbatar da cewa an cafke shi don akwai waɗansu har da ma waɗansu mataimakan shi guda biyu wanda nan take wasu suka yi ma guda ma suka kashe shi ɗaya kuma ya fita aka bi aka daga baya aka kama shi in murja amma bai tsere da shi an cafke shi sosai akwai wanda ya arce daga baya ne aka same shi amma ɗaya sun nan take sun wajen yunkurin kaya kaya kaya an kawai an an kai shi lahira saboda ka shi irin wani jama akwai shi akwai shi da mataimaka guda biyu domin sun sun sun su ma da takubban su ko da wannan bai yi ba kuwa kuskure wannan ya samu yi to sai aka ɗauko imam alaihi salam aka ɗauko amirin mummuni zuwa gida zainab da ummu kulsum da sauran 'ya'yansa da sauran awa- ah, 'ya'yansa duk suna kofar gida da yadda suka gaishe a suka gaishe a wannan hali suka shiga kuka mata ke suna wa abata wa musibata suna wa baba ya musiba wannan eh, eh, ainihin gari ya riga haka nan man- eh, eh, amin im- imam ya zauna a gari ya waye har kuma ga- wannan yini na na sha tara ke tun da safiyan sha tara ga wata ne wannan abin ya uku a daidai sallar suma shi ne ruwa ya ce yayin da aka ji wa amirul mumina ciwo a tsara a mihrabinsa mutane suka ji kuma koke-koken mutane jama'a suka ji koke-koke sai suka zo a kurkuce kowa ya nufa masallaci har da mata matan kulle duk su ma duk sun fito suka kowa ne da aka zo masallaci tsinke da jama'a ba ka ganin wurin da za a s- irin da bahaushe ka ce masa ka tsinke ya ce nan inda za a sa- za a sa hannu ba inda za a sa yatsa ba komai da kake ji in ban da sautin mutane suna abin nan kukan mutuwa su- suna irin wanda suna suna suna ainihin irin su kamar wa imama wa musibata suna to jama'a suka suka yi dafifi har kuma suka ga suka ga masallaci ya cika wasu kuma suka nufi gida su ga su su ga wani hali yake ciki don su ga wannan jarumi ainihin wannan zaki wanda suka ainihin ga jini na zuba daga daga daga- daga daga daga kansa sai sai a- a- imam alaihissalam ce ku ɗauke ni kusa da wurin da nake sallah a a gidana sai aka ɗauke shi mutane na kuka suka zo suka ɗora shi a daidai inda ya saba sallah wato da yake sallah a- a- a gidansa a ɗakin kama akwai mahallin da kake bi kake sallah na ce mishi musalla yana da kyau haka da ɗakin ka zama a kowane muhalli da sallah in zai yi a gini a tun a gini a wajen zanen gini a keɓe shi daban haka ɗan bambanta da sauran gini don galiba a ginin da haka suke kuma an- an ainihin ya ma zo a ruwa ya cewa in za ka yi in za ka yi hakkin kwanan ka dai- daidai wurin sallah ka fi da shi daban Kam- ya ɗan ya ɗan bambanta a cikin ɗakin mutum da ya zo zai gane cewa daidai wurin kusurwar da ake sallah ne daidai wurin to sai ci ku kai ne suka zauna suna suka kewaye shi suna kuka bayan da aka kai shi ɗakinsa matan- matansa da 'ya'yansa mata suka zo duk suka kewu suka zauna kewaye da shi suna duban wannan hali da wannan- wannan zaki yake a ciki ya wannan hali ainihin ga sa- sa- kansa da tsara jini na gangarowa zainabul kubra ta ce abata mallin sagir hatta ya kabo don amirul muni yana da 'ya'ya maza da mata da yawa kuma wani lokaci akan sami ishtibahi dangane da sunan da ke al misali yana da 'ya'ya mata masu suna zainab har guda uku duk sunansu zainab to saboda haka ne ma lokacin mutum ya ji zainab sai ya ɗauka zainab ɗin kwara ɗaya ce alhali yana da zainabobi ne saboda haka su- a- duk duk sunansu zainab don akan bambanta tsakaninsu a ce wannan zainabul kubra wannan a ce mata zainabul s- sugura akwai ma zainabul wusla don haka ne ma a kaburburansu aka sami ishtibahi wasu su ce ai sai da zainab tana wuri kaza ne wasu su ce tana wuri kaza ne alhali zainabobi ne daban-daban ƴaƴan amirul mu'minin amma ita zainab yar sayyida fatima ta zahara ita ce zainabul kubra to it- ita ta fi shahara kuma gara ba kowa ne kan ɗauka an ce zainab ita ake ne har wala ana mata laƙabi da ummu kofu ita wannan zainab ita malam a gidanta ne wa- ya kwana ya ya ya mu bakin ne ya kwana yana sallah don ana mata laƙabi da ummu kofu an bayyana a lokaci guda sai a ce mata ummu kofu alhali kuma ana nufin ita zai sai da zainabul kubra ɗin. to kuma yana da ya mai suna ummu kofu yana da da haka nan amiru mun yana da yaya da yayin da yana da yaya 27 ne maza da mata saboda ka za a sunan nake wani lokaci ana samun ishtibai kamar yadda shi ma haka za ka ya'yan sauran a'imma ya'yan imam husainiya da ya'ya da yawan cikin sunansu ali sai a ce ali ali ali ali sai ya zama kuma duk kuma ali kawai ake ce to sai ya zama wani lokaci akan same shi ba ina faɗin wannan ne saboda lokaci muka same shi da bayan da duk lokacin da aka ce zainab abin da mutum zai tunani ita ce sai da zainab yar sai da ra'a zai ce to idan an ce zainab kubra ita ake nufi to ita ce wannan ta ce abata man lissagir hatta ya kibo wa man lilkabiri bainal mara abata huzunana alaika tawilu wa abaratuna la tarqa yana ya baba ya baba wa zai kuma ku lura da yara har sai su girma ya baba wa kuma zai lura da babba don su ma manyan kace yaro yana bukatar da baban shi kasance yana da haya girma to shi ma babban yana bukatar wanda zai raine shi saboda wane ne zai wadata ga bukatar amirul mu'minin tare da shi to sai kuma ta ce ya baba huzu bakin cikin mu dangane da rabuwa da kai wato zai zai tsawo kuma hawayen mu ba zai taɓa bushewa ba wani mun biyo da mun fara kuka kenan ba ba ranar ba ranar bushewan hawaye sai mutane jin wannan sosai suka ƙara abin nan suka shiga kuka kowa ya shiga kuka har ɗaki ya kamar zai tsage da kuka to shi ma ganin koke-koken da ake yi shi ma imam alaihissalam shi ma sai ta su kuka ne ba da amma ku sauka ke mana ta ku sauka ki tambaya saboda musibai jagoro wata za ka karka mashi tambaya wanda zai baka doguwar amsa saboda ka ga halin da yake ciki amma dai a lokacin a wannan lokacin yana cewa a tambaya kafin ku rasa ku tambaye ni amma ku yi sauƙaƙe mini saboda halin da nake ciki sai mutane suka yi kuka kuka matsananci su kuwa ne ce a wani hali ya zama roƙi kuma ya zama tambayi imam kuma ya sabo ne saboda saboda ganin gara a sauƙaƙe mishi yana cikin wani hali kuma a zo ana tambaye shi tambayan hukunce hukuncen addini ko wani abu lalle a ruwaya wanda bai kawo shi ba nan an ce lalle a cikin wannan hali akwai wanda ya tambayi imam duk da bukata da mutane iri-iri ne tare da imam iri-iri a wannan hali sai ya ce ma imam gashin gemu na gudana sai ce to mini amfanin ka san yawan a wai fara ne ne gashi ya ce mini amfanin ka san kwarori nawa ne zai amfani ka da mene zan iya gaya maka kwarori kaza ne amma mene amfani shi a wurin in baka sani ba to sai ka cusu da mene kuma ka sani sai maka amfani ne ya ce amma zan gaya maka abinda zai amfani ka ka san shi cewa a gidanka akwai wani fasil fasil ya ce mishi fasil kuma shi dan doki ake ce mishi dan lukushi muke ce mishi da wasu ko wani fasil a gidanka yana nan shi zai kashe ɗana kusai da karbar kuma duk wani kowane ƙwaron gemun nan naka wana san adadin ƙwarorin amma ba zan gaya maka ba amma kowane ƙwaron gashi guda ɗaya akwai ibilishin da ke fitar da kai kuma gashin kanka kuma kowane ƙwara akwai mala'ikan da ke tsine maka na san ama ba su san wannan hadisi sun san shi sai suna cewa wani ne daban saboda shi wannan yana cikin wanda suke cewa gare ba sa'ad bin abi waqas shi ne uban umar bin sa'ad dan wannan yana shi ne umar bin sa'ad basiri kuma shi ya kashe hussein a karba kaga irin lalurar da imaman ke babanci wai don saloni kamar a wannan hali ku sauka wai ƙawo faran ashin mutumin su guda nawa to ma guda nawa ne a kowanne akwai shaidan guda ɗaya na fitar da shi gashin kansa kuma ko fara nawa ne a kowanne akwai mala'ikin da ke tsini masa kuma a gidansa akwai yaro yana nan shi zai kashe wasu yana karfa shi ko ya zai jagoranci rundunar ta kashe wasu kuma wannan sai ya baka na yanzu su zo mutane sun ji nauyin su tambayi eh, imam da a wannan hali to sai wani mai suna hujjar bin addini alkindi hujjar bai wanda aka sani wanda kisan sana da tsohon sabon amirin mu'mini ne wanda ma'awaya ya kashe wanda kwanan nan yan salafiya su kwakwalo kabarinsa aka gan shi kamar ya magana amma suka ɗauki hoto suka sa a youtube suka mai shi mutabiki na da ƙarfi da yake tun da mun ga sahabi sun samu zama tabi'ai to an fito da sahabi mun gan shi so hoton yana nan sun sa a youtube ka kowa ya zama tabi'i tun da ga sahabi ka ga sai gashi kamar yi magana shi hujjar bin addi shi ya ya roki wanda suka shi cewa kan su cire mishi sarkoki na ma'awa ya samu shi su bizne shi sarkoki to ban san yan ko yan salafiya sun ce ina suka kai shi ina suka kai shi amma dai shi ya nemi a bashi da sarkoki ya ce domin in taso ranar kiyama da sarkoki mu tsaya gaba da gaban Allah ne da ma'awa kuma shi kuma har ruwayansu suna da shi cewa ma'auya ya je madina sai da aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ta ce da shi me yasa ka kashe hujjar ina addi da sabansa ya ce ai mun buga ne mun ga maslaha abin da yake zama maslaha shine da a kashe su ta ce ni ko na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce za a kashe waɗansu mutane a azra inda aka kashe shi ke sunan wajen za a kashe waɗansu mutane a azra allah zai fushi da kashe su mala'iku kuma za su yi fushi saboda kashe su a wannan ruwaya za su shiga aljanna ba tare da hisabi to hujjar wanda shi a mahallin nan da aka kashe shi wannan kisa ne daban daga bayan ma'awar ya kashe shi to hujjar sai ya shiga wajen amirin mummini ya ce ba ya asafa alal maula attaki abin haidaratin zaki ya ce yana wa'insu waƙo bai tutun waƙe yana ya baƙin ciki na akan shugaba ta ƙi uban tsarkaka haidara arziki da yana da ya ba kokin baitocin waƙoƙin na da yawa yana kai wa amirul da imam ya gan shi ya ji waƙen da yake masa sai ce da shi kaifa bika idza bi'ita ila al-bara'ati minni ya za ka yi idan aka kira ka kai man bara'a ba ma a saka an tabbul me za ka yara me za ka yi me za ka ce in aka kira ka aka ce ka yi mamara me za ka ce sai hujjar ya ce wallahi ya amirar mini laukun a laukun taitun bi saifi irban irban wa udurmat liyan na wa ulqitu fiha la'afiran na zalika alal bara'ati minka ya ce wallahi amiral mumin da za a gutsu tsiranin gaba gaba kamar ta yana da na cire hannu a cire gaba a cire da a ga gurruwa gurruwa da ne sannan a zuba mu wuta wajen zakar rahu ala ahli baiti da biyar an maka gamba da kan alkhairi ya wuce kuma allah ya maka sakayya dangane da tsayawa tare da yaran gidan annabi wannan ku abinda aka nema daga hujjar kenan suka ce sam sai dai a kashe su shi ne suka yi ma'awaya ya ce ba bukatar su iso ko dai su ko dai su ɓalle ma'ali ko kuma a kashe su shi ne hujjar da aka da ta ɗafa da ya fahimci cewa don ta wasiƙa ta zo daga sarkin musulmi ma'auya cewa ba bukatar ma a shigo da hujjar da sahabbansa cikin dimashq a kashe su kawai sai zama daidai a zama aka sai aka same su aka ce ga umarni a kashe su to sai ya fahimci cewa duk za a kashe su ne sai ya tambaye su har da ɗana za a kashe yana da ɗan saurayi ce har da ɗana za a kashe shi ya kwamanda sai ce kuma wurin da aka mamu ko an ce muka shekara duk sabon ka ne ba ce mana ban da wani saboda ku duka za mu kashe ya ce to in dai har da ɗana to ina so ku kashe ɗana kafin ku kashe shi ya ce kamar yadda kake so za mu kashe shi kafin ka kai ɗin to amma me ya bambanci tun da yadda aka kashe kun sai ce bambanci zan zan- zan so a kashe ɗana a gabana don in sami ladan wani kuma zan zan ba zan so ya zama an kashe ni a gabansa ba domin shi yaro ne mai wa ya ya ya raki ko ya matsar sai ce shi kenan ka kashe ɗan a gabansa sannan shi sai ce to yana da wata bukata guda kuma wasu wata bukata suka ce me wannan an yadda ya sallah raka ne ji wannan kana iya rikitattun ya yi sallah ya daɗe bai sallama ba ita ɗaya ya rubu ya daɗe ya su jira da su kuma suka kasa na jira shi da ya sallama ya ce da ba don karku ce na jina ina tsoron mutuwa ba da na ce kuma na dama na ƙara su biyu suka ce duk da kai wanda kai ka daɗe muna jira ka wannan sallah ba ka ya ce tun da nake sallah ban taɓa sallah mai sauri irin wannan wanda nan da nan ne ya yi sauri ne masu sun gane shi bai taɓa sallan da ya yi sujada da ruku'u mai sauri irin wannan hujjira yana cikin sahabban manzo Allah har wala wa sallallahu alaihi wa sallam. yana da cikin wanda ake ce masu ah, ainihin ma- ma- ma- ma- masu ibada sahabbai wasu suka fi kowa yawan ibada Ah, sai a cikin wanda ake ce masu hawariyin a cikin sahabbai to shi ne ne wato wannan hujjar din kun ga emir umar ya bashi labarin abin da zai same shi kuma fi'ilan ya same shi kuma bai bai bai- sai da aka yi mishi da abin da amma amma bai bai bai bai bara'a da to sannan mutane suka shiga turai ne a ce izdihami kamar wani kowane yana son ya shiga ga imam wannan yana so ya shiga wani wani wanda ya ba shi izini ya fita wani har jama'a suka yawaita to sai imam ya ce to a ce mutane su su watsa wannan ranar ashirin ke to sai mutane su- aka ce musu to jama'a ba imam ya ce duk kowa ya ko ko ko ko- kowa ya ya tafi gida sannan suna sun- sun- suna sun da mutane sun taru su cito yanzu suna tane to shi imam mai zai mai ibn murjab zai mai ibn murjab a wannan hali to sai imam hassan alaihi salam ya fito ya ce musu bab- babansa ya ce kowa kowa ya mutane su wasa to sai mutane suka watsa zuwa can sai imam hassan ya fito ya ga ba- duk mutane sun watsa sai wani mutum guda ɗaya na zaune mai tara sunan shi asbag bin nubata ya shi ma cikin sabon amirul mu'minin sai ga asbag shi bai tashi ba sai ga asbag a tsaye sai ce asbag baka ji abin da amirul mu'minin ya faɗa ba ne na na na ce na ga na isar muku da sako amirul mu'minin na ce kowa ta sai ce na ji amma ni da- ina tunanin halin da imam ke ciki na ga- da zai yiwu in in gan shi kuma in ji ka- in ji in ji zancensa ya rahamukallah rahimakallah ko za ka ko za ka nema man izininsa in yana da ni in shigo to sai imam hassan ya shiga bai jima ba sai ya fito sai ya ce shigo ya ya ga ya ce asbaga yana nan sai ya ce ka ce shigo sai ya shiga sai ga amirul mu'minin yana kwanci an kanana da masa bandeji kuma bandejin ya- ya- yana jajata haka saboda jinin da ke kwara yakan daga cinyansa ya dan sarara ya dan sake daga wannan saboda zafin guba da ci. sai amirin mu ne ce ma asbar baka ji abin da hassan ya faɗa maka ba ne to cewa na ce a watsa ya ce bala ya amirin mu amma ni na gane na so ne ya so in ganka ne in ji magana ka kafin sai ce to sai ce mun zauna na ganin daga yau ba za ka sake jin hadisi na ba sai asbar ya zauna sai ce ka sani ya asbar ka na je in kai da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a ciwon wafatin kamar yadda ka shigo din sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce da ni, ya abar hasa fita kai shela cikin mutane ka ce a salatu jami'a sun sai na son jama'a su taru su kan ce a salatu jami'a a salatu jami'a ma na a taru in an ji kenan sallah an ce a zo a yi sallah kenan amma aka ce a salatu jami'a a zo a taro akwai magana ke sai sai ya fita ya ce a salatu jami'a a salatu jami'a muka taro sai sai ya hau mun bai ya ce ka hau mun bai ka in- in- ka zauna ka- ka tsaya inda nake tsayawa amma ƙasa da inda nake tsaya da mataki guda ya ce ko kuma nuna makami ne da wato mataki ɗaya kafin inda nake zama ka tsaya ka ce ma mutane ala man akawa da daihi fala'anatullahi alai ala man abuka min mawalihi fala'anatullahi alai ala man darama ajiran ujratahu fala'anatullahi wato ka je kai wannan shirin kawo mumbari ka ce ku saurara manzo Allah ya ce in ga mai duk wanda ya saba ma iyayensa da to la'antan Allah ta tabbata kansa ku saurara duk bawan da ya guje ma magidantarsa la'anan Allah ta ta kawo kansa ku saurara duk wanda ya zalunci wanda ya masa aiki ya biya shi ladansa ba ya biya shi ladansa la'anan Allah ta kuce ba na faɗa wani ya ce min mai nake ne sai ya ce sai asbag sai ce sai amir mai sai kama ɗan yatsa kun ga halin da amir mai ke ci sai kama hannun ɗan yatsan asbag ya ɗaga sai ce ya asbag kamar yadda na ɗaga yatsan nan naka haka manzo Allah ne ma ya ɗaga yatsa sannan ya ce kulliya abalasa sannan mun za a saba da ce ka je kabarinsu ka ce musu ala wa anni wa anta abawa hadhihi al-umma fa aman aqana fala'anatullahi alayhi ka ce ku saurara jama'a da ni da kai ne ubanni ubanni mana al'umma wanda ya saba ma wanda ya saba mana to la'antar Allah na kansa kaga ashe iyayen iyayen iyayen zuwa iyayen iyayen wannan al'umma manzo Allah da su ne wanda ya saba masu yake tsinani ala wa inni wa anta maula ma- ma- ma- maula ya hadhihi al-umma fa ala man abaga anna la anzullah ka sa saurara ka ce musu da ni da kai mu ne magidanta don maula muna kan ce fira wasu ubangiji amma ya- abin ma'ana wanda ya mallake bawa akwai bawa da aka siyo a kasuwa ya zo a kawo shi gida ya yi hidima ya yi dama mai gidansa to shi ba- wannan ana ci mashi ba wannan kuma ana ci mashi ubangiji a duka bai bai- bai- ba ba laifi ba ne ba ma bari mu ce maula wato magidan mai magidan mu ne ma magidantan waɗannan saboda ka duk bawon mu da ya saba mana shine eh, tsinon Allah take kansa ma'ana da ni da kai mu ne masu gidan wannan al'umma duk saura bayan mu ne ke wanda zai yi wanda ya saba mana kai mutum ya ce ana ce ana ce ma mutum abik wa bawan da ya guje ma mai gidansa sai a ce mishi abik to wa- wa- wa- man man- fa man abaka anna fala na tulai wanda mu guje mana ba wa mu mu ne magidanta wa mutane wa- wa- wa- wannan al'umma wanda ya guje mana la'anta Allah ala wa inni wa anta ajira hadhihi al-umma da la saurara da ni da kai mu ne muka ɗauki wannan al'umma mutane muka ɗauki mutane aiki wato ko kuma ce mu ne ajirai domin ajiri shine wanda aka ɗauka aiki mu ne muka yi aiki din dole a ba mu ladan fa man zalama na ajara na fala nan dare wannan wani dare kenan daren tun da mun ce ran 20 ne da yamma daren yau ke kenan yawa daren 21 ainihin goba ɗin na ta shiga jikinsa yana ta shiga jikinsa gashi nan tun yana ka da gangaro jiki shi kenan gashi nan shi ne har ya kai har cinya kai har ya kai ƙafafu inda aka ce da suna makaranta inda ainihin wani kita ya zo ya sa aka sa wani kyalle matsa wani abu wani sinadari ya sa a cikin mikin da ke da ya tsarin da ake masa sai ya kwaso sai ya duba haka sai ya ga wani farfari sannan sai ce amir ya ce wannan kwakwalwansa ne tana rike take su saboda haka maza-maza inda wata magana da yake so ya yi na wasu ya masa yi shi ne insha Allah gobe za mu karanta jibi kai tace za mu karanta wannan wasiya na amirul mu'minin ƙarshen magana insha Allah wanda yake lokaci yana canza mana hannu burin ina ma tun farko ma ganin yadda ya dare yake mun fasa tafsiri ne maimakon haka nan sai mu zauna mu yi wannan batun har mu kai mu yi magarba da isha bayan isha kamar tara rabi sai mu watsi da haka muka yi tun asali ko mu haka nan jibin sai a tashi da wuri amma akwai sallah akwai sallan sallar ramadan in dai ba mutane za su zo su ta sallar ba ko kuma bashi din albashi mai koya ne ran juma'a din amma za mu so mu yi addu'a insha Allah ranar juma'a din da kuma yau saboda mun lura su wa'annan mun kiyaye da gaske suke yi tun da suna a zan maganar nake cewa mutanen nan suna sun za su ce oke ku ba kun canza kun yi zaɓe kun canza shugaban ƙasa da gwamna ba to ai mu amerika da mu isra'iliyawa da muke gudanar da jami'an tsaro muna nan kuma karnukan muna nan kuma kayan faɗin muna nan don haka da gaske suke barnan nan da suka yi ɗauko shi ne kai suka wuce tashi tashin babu ba ma ba mai a yau ma an ce sun bi ta gidan da nake kwana da jirgin sama da gaske mutanen nan suke su barnan su yanzu suke da abinda suke kokari su nuna shi ne yanzu tun da dama ya zama zaunan nan abu abu dama ba mai suna tashi tun suka tashi zama za a ce ai kungiyan 'yan ta'addar nan sun tada kai alhali ba su ne 'yan ta'addar ba illa su su tuna ta'addancin da suke mana bara bai ɓuya mana wane ne ya yi ba kuma muka san kowane mutumin da ke da hannu na bayyana ko na koyo duk wanda suka yi musharaka a ciki ba wanda ba mu san shi ba kuma duk wanda ya umarni ba wanda ba mu sani ba kuma duk wanda ya taimaka ta wani hali ba wanda ba mu sani ba har ma wanda suka shigo cikin mu suka sa a cikin mu har ba wanda ba yanzu ma muna kallon mu mutum mai mulki su shigo su sun dauka ba mu sani ba ne ba wanda ba mu sani ba saboda kowa da irin abin da yake yake maka gaga kaga koyarwar amirul mu'mini wannan wanda ya tsare shi ne da nufin kisa amma kun ga ya bashi mu ya ce a kyautata masa amma ranar hukunci na nan ta saboda su wa'in nan tsinin mutane su da gaske suke kawai su kasa dama kayansu ne kuma dama duk da bukatunsu ba ta biya ba sun so su yi barna duk ya kiwa sun so su wargaza komi ya ki wargazuwa to amma ba sun ba sun fi da rile tun da suna nan ba mu ji lokacin da suka fita ba ba mu ji kuma kullum sun suna nan yanzu su abin shi duk lokacin da suka zama sun sun sun zaku ganin cewa ainihin wancan karon sun sami karnukan suna masa aiki yadda su suka ga dama yanzu suna tsarin cin abin kafin ya juye zama kanan za a ɗauki lokaci amma duk da haka suna shi yasa ku ga wannan yunkuri na tashe-tashen babba kuma yau an ga motar da ke ta da gwamnati sun sun ce ta kofar husainiya su suka ji suka sabon ɗin dama ana ganin wani an san an zo sabon amma da su unwanin wai su ne an taba musu kwata amma su suke sawa kun ba a rubuta anti bomb squad bane inda ka san mota za ka san ta hatta ma mutane sun mutanen gari ma sun gane nan da suke gane shigowar wani mujrimi sun san in suka gan shi bomb zai tashi don sun san motocinsu da kamanninsu saboda dole suka karbarin da lokaci ba mai tashi ka tabbatar ka gan su to an gan su kuma sun shigo garin fatan mai ita ce ya rabbi wayannan makiya yadda ka tsine ibn mujab da makasan amirul mu'minin ka tsine mu wayannan mutane sa su mummunan karshe ta da wuta a kaburburansu bayan kona su a jahannama sa ainihin bukatunsu ba za su taɓa biya ba za mu yi addu'a insha Allah bismillahir rahmanir rahim ya man sabaka ilmu wa nafadha hukmu salli ala muhammadin wa alihi wa adil hilmaka an zalimi wa badirhu bin niqma وعاجله بالاستئصال وكبه لمن خد واقصصه بريقي واردد كيده في نحري وقل بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم واصرف روح الراحة واشدد عليه الوطأ وخذه بالمخنق وخرجه في صدري ولا تثبت له قدمه ونكله واشتثه واستأصله وجبه وانزع لباس نعمتك عنه والبسه الصغار واجعله قباه النار بعد مهو آثاره وسلب قراري واسكنه دار بواري اللهم بادر اللهم بادر اللهم عجل اللهم عجله ولا تعجله اللهم خذ اللهم خذ اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم اصرفه التوفيق اللهم اصرفه التوفيق اللهم لا تنحنح اللهم لا تؤخر اللهم عليك به اللهم اشدد قبضتك عليه وبك اعتصمت عليه وبك استجرت منه وبك تواريت عنه وبك استخفيت دونه وبك استثرت من ذرائي اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداتك واكفني بكفايتك كيده وكيد بكاتك اللهم احفظني بحمد الايمان واصبر علي سترك الذي سترت به رسلك عن التوابين وعسرني بحسنك الذي وقيته به من الجوابين اللهم ايدني منك بنصر لا ينفق وعظمة سرك لا تختر وجلني بنورك واجعلني متضرعا بدرعك الواقية واقنعني بكلاءتك الوافية إنك واسع لما تشاء وولي من لك توالى وناصر من إليك آوى وعون من بك استدعى وكافي من بك استخبى فإنك العزيز الذي لا يمانع عما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ناسا ناسا محمد أن توسل من المناسب للمي بعد أبو الوجيه إن شاء الله na san da yawa ba sai an kawo takardar ba mutane za su iya da ka insha Allah اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهك عند الله اشفع لنا عند اشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدم وجعلناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وكيلا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وكيلا عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إن شاء الله أظن أسمي الدعاء إن شاء الله kowa da bukatar sana alheri Allah biya mu minti minti da insha Allah addu'o'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka sadar da mu da su Allah ka samu a cikin jimlan yantattun bayan da ake yantawa a wannan wata kuma don kayar da ka gamar da mu da ka tada da ya rashin kadar a mafificin halin da kake sambawa cikin bayan ka ya kasance kuma ka sanya mana ita ta zama khairun min alfi shahr Allah muna roƙonka ya rabbi karɓi shahadan shahidanmu Allah muna roƙonka ya rabbi ka ba wa marasa lafiyan mu lafiya wanda aka ji mu ciwo Allah ka warkar da su musulmi muna roƙonka ya rabbi ka bi haƙƙin jinainansu musulmi muna roƙonka masu nufin mu da sharri Allah ka maida musu sharrorinsu a kawo kansu Allah ka ɗora mu birbishinsu Allah ka mai sun da masu mummunan aniyansu a kansu Allah ka sa shi kulle-kullen muguntan da suke su za su fada a ciki Allah ka kiyaye shi kiyaye mu da kiyayewanka ka kare mu da kariyanka ka tabbatar da duga biginmu da zukatanmu ka dora mu birbishin makiyaya rabbal alamin Allah maka suka samu cikin jimlan bayan ka da za ka yi amfani da su wajen tabbatan addinin ka Allah sarki ka zaunar da mu lafiya ka kyashe mu sharrin ashararai Allah sarki kuma ka nuna mana na baɗi kar ya zama wannan shine azumin ƙarshe da za mu wauta maka in kuma ajali ya shiga tsakani don za mu halatta mutuwa ka sa kuma ya rabbi ka sa mu cika da imani kuma sarki ka nuna mana na baɗi da wa'yansu shekaru cikin ƙoshin lafiya da yawan arziki insha Allah wa sallallahu ala Muhammad wa ala tafirin za mu kammala addu'a din ya sadaki wa mawaliya inni tawajjahat أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين وصلى الله وسلم إن شاء الله ربنا وتقبل دعاء
Thank you.